وحفظ ذلك على حركة الله تبارك وتعالى
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأمين الفاتح الخاتم الهادي الناصري وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعن الأولياء والصالحين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد حضرا من من يشيخنمو jagororinmu manya-manyan mukaddamai manya-manyan limamai makaranta alkur'ani zakirai sha'irai a ƙarƙashin jagorancin mu'assasa ta maulanmu lisanin faida a shayar fahir usman bauchi a tsalallahu baka abokina tare da kuma wakilcin hadarin maulanmu a sheikh al-sharif ibrahim salih al-husaini wanda ya samu wakilcin sharif jawad ina mai ba da haƙuri da uzuri na ambatan sunan na ke kasancewar na ambaci jagorori ina kyautatan duka na shiga ciki da 'ya'ya da muridai da masoya baki ɗaya kasancewan uzuri na lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu alal haƙiƙa a wannan lokaci a wannan mahalli zan iya cewa taliki a wannan maudu'i da addoktor mustapha abubakar mustapha ya gabatar game da maulanmu shekul islam الحاج إبراهيم إنياس رضي الله تعالى عنه ba wani gurbi da ya bari don aiki aliki domin da an tambaye ni kan a kira ni da zan ce ni na so a kara masa lokuta na domin ya ci gaba da shayar da mu abin da ya gaya mana yanda ka san yanzu muke jin shi Ibrahim Sabo kuma yanda na gama sha'ir na mutane da hankalin kowa yana kan kawai abin da ake fadi wannan shi yake yana mana cewa shehu radiyallahu anhu shi wato alkullul mutakalil dukkanin wani abu da ilimi da abubuwa da ban mamaki kowane fanni idan an zo a cikin shehu Ibrahim sai kaga an tara an dunkule ba dan komai bane shine bi fadli ilahin nas jalla jalaluhu wa hubbi rasulillahi ilaha nabiyya duk abin da wani waliyi za a ɗauko shi kadai za a ce wali ne ya tara kaza to idan an zo an faɗe shi sai kaga an kawo wani babi in an sake ce wali ne ya tara kaza to shehu in baka ma shiga cikin sa baka tsaya iyakan almajiransa sai kaga duk abin da yake kan waliyan da suka gabace shi an samu cikin almajiransa wannan yasa da shi dai muna tare da dukkanin shehunan mun nan wasu ma ɗayansu ne wasu muridansu ne wasu makusantansu ne kullum ana ganin su amma idan ana gaya mana su yadda ka san ba mu san su ba ba dan komai bane shine Allah subhanahu wataala ya zabe su ne cikin zabin sa ya sa albarka a cikin lokacin su shi ta shehu yake musu yabo da kirari yana ce la fa'anni al-ashrar na wa sakali rizalan tukawa rushi wal ilmi wal fawl yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kore min dukkanin ashirari duk wani na wanda ga suna iskanci din nan dama annabi ne kore su ba wanda zai zo cikin tafiyar nan ba tare da yana girmama annabi Muhammad ba ba wanda zai zo cikin tafiyar nan ba tare da yana girmama iyalan manzon Allah ba ba wanda za ka gan shi a cikin karkashin tutan faida baya girmama sahabban annabi Muhammad ba wanda za ka gani shi a cikin tutan faida baya girmama waliyan Allah gabaki ɗayan su hakika kan faida ba ma ana maganan sahabbai ba ko iyalan ma'aiki ana maganin yana girmama kowane irin zarra na halittar Allah madaukakin sarki to kaga ko wanda aka ce maka shine wannan dama a nan ne ya kamata a samu irin su ba kowane hayaniya bane tarkace shi yasa ko ne wace ba ma mamaki idan mun ga wani an ce yana jin waliyai dama ba kayan su bane amma kayan shi yana nan tare da su ke kuke a gindin ka ba Allah ya saka musu da alkhairi albarkan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda muka sani duba da lokaci cewa wannan maudu'i ne wanda mai gabatarwa ya tattauna ta ya ba ta dukkanin haƙƙinta wanda aka mata suna da asaru shekul islam a shekh ibrahim yaz al'ilmi wa tarzawi fi talamizihi min nigeria wato irin gurbi da maulan mu shekul ibrahim ya bari wanda in an ga wannan gurbin za a ce wannan gurbin gurbi ne na shekul ibrahim wanda in an ga wannan alaman za a ce wannan alama ce na Shehu Ibrahim. Wanda in an ga wannan aikin za a ce wannan aiki ne na Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala Wannan shi ne abin da ake ce al'asar ma'ana kamar yadda ake yin sawun wato mutum in ya tafi ko a ce za a bi sawun shanu ko za a bi sawun kalamai ko za a bi sawun kuma menene to in an ce al'asar ana nufin wannan gurbin kamar yadda ya bayani da kuma natija irin abubuwan da zuwan shehu radiyallahu anhu ya haifar wanda a yanzu ya zamto dukkanin al'umma suna cin gajiyar wannan abu to hakika ya buga mana misali da wasu wato alam na daga cikin jagorori a cikin wannan tafiya na faida wadda ba na tunanin anin a cikin wanda aka faɗa za a samu ɗan faidan gaske bai san su ba ba na tunani kuma wato hidimansu a cikin wannan tafiya da musulunci baki ɗaya ya game duniya domin kowanne a cikin musu ya samu wani abin da ya amfana da gaske tasirantu a cikin irin wayannan ayyukan da aka karanta maka wannan shi babban sakon da ke ciki amma misali kana ce kai muridin shehu ibrahim kai almajirin shehu ibrahim ne ko ina bakin ka mel mel mel amma aikinka a'a photoshop ne oho kaga wani ash'asa akbara wanda kuma ba marfuhun inda al'abuwa ba ne ba cikin rijalin layi ko rijalin gaibi yana cikin wato matsiyata ne sai a ɗauko shi a ce maka kun ga irin almajiran shi ibrahim to wato tasiri ne lamha ce akan siran maulan shi ibrahim waye shi ibrahim ma'ana waye shi ibrahim a irin cikin ayyukan shi ibrahim da rayuwarsa domin mun san shehu radiyallahu anhu kaman kowanne dan adam kowanne dan adam yana da tarihi guda biyu ne فأين برهام وما برهام فأين برهام وما برهام حتى فنوا في وبه وهام والله لولا أنني فليت في وب أحمد حياء جد shi ma shi Ibrahim din yana neman ina Barhamu din ma'ana saboda ya mace a cikin manzon Allah fa laysa bihi ba'da al-masali fa yastawi fa nani li khair al-alamin fatai na kare a cikin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bayan nayi baka'i bayan nayi fana'i nayi baka'i da baka'in da fana'i in cikin manzon Allah ne shi irin ne a cikin nawa shi da fana'in sa da baka'in sa baya yin haiza irin na mazaje to wannan shine mulan mushe Ibrahim mun ji irin yanda ya samu rayuwa da tarbiyya kuma abun mamaki shi Ibrahim da ake magana a wajensa a wajen malami ɗaya karatu shine mahaifinsa Ashaq Abdullahi Inyas radiyallahu ta'ala anhu wanda wannan yana nuna mana cewa wato shehu radiyallahu anhu tsari ne na Allah madaukakin sarki shi yasa da kansa yana cewa tarani muradan la muridan wa innani li al-mulku wa tasrifu bil mustafa al to kuma a cikin wayannan kankanan shekaru shehu radiyallahu anhu ya tara duk abin da ya tara wanda yau gashi duniya tana cin gajiyarsa to idan an ce wannan wato shine shehu a cikin nubza yasira da aka yi bayani a kansa to shehur dalan ya bar asar wanda wayannan asar gurabba ne na ilimi da tarbiyya wanda ya kama da misali da littattafai guda shida amma ya kama da littafi guda biyar waje na farko shine a fannin tafsiri na maulan shehu ibrahim radiyallahu ta'ala wanda wato khairu misalin ala zalika shine maulan mu lisanin faida sautul islam الشيخ باير عثمان بوشي رضي الله تعالى عنه idan an ce bayani akan tafsirinsa musamman a harshen hausa za mu ce tafsirin shehu radiyallahu anhu ya ƙara yaɗa harshen hausa a duniya domin mun san cewa shehu in ya soda da fulatanci yake yi la'alla da mu ba mun koyi fulatanci sai da me yasa za mu so mu ji wani abin da za a gyara akan shehu radiyallahu anhu amma da shi yake da abu sai zama duk bafulatan da ga mutum bafulatan ne amma idan an ce masa wani sai ya fara bude ido sai da zunzurutun ya ji wato hausa ta hanyar tafsirin maulan shehu radiyallahu ta'ala anhu wannan yana daga cikin abin da ya kara tasiri wa yaran hausa a kasan hausa tafsirin da shehu radiyallahu anhu dinga yi da hausa ya ba da girman tasiri a cikin kasan hausa to wannan dalili wato tafsiri ne wanda malamai sun faɗa abin da su faɗi a kai amma ishara da abin da Maulana Shehu Ibrahim ya faɗa in habba kullu ma kuntuhu kullahu fa ana kullu duk abin da kaje ka faɗa ni ne na faɗa na yarda da abin da ka faɗa ni ne na faɗa to wannan ya ishi a ce dukkanin misali ashe yana faɗi ne da harshen Maulana Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu so sannan a fannin ta'alisi da kuma fannin ilimi ya buga mana misali tafsiratul anam ya annal ilma huwa imam wanda wannan littafin tafsiratul anam da bugatuwan dukkanin matasa a kowane madal a tashi a koma a duba wannan littafi tafsiratul anam yana cikin littafin da shehu ya saka wa dukkanin almajiransa a fahimci cewa ilimi ba ba na rago bane kuma yana daga cikin abin da yake bulala wa na gida ya bulala wa na waje ma'ana yana yin bulala wa 'ya'yan shehunai ya yi bulala ma wanda suke da intisabi ya yi bulala ma wanda suke da iktisabi shin yaya ake a tare ilimi wani hanya ake bi a samu ilimi shin kawai mutum kawai da jahilci aka tsauru a ce an zama kaza wannan wajibin mutum ne dan ka ce wane ni dan wane ne wannan baya identifying kai waye ne ka tashi kai irin aikin wane sai ka zama wane wannan shine abin da shawar galadu ya wato so ya gina almajiransa kowa ya tashi ya iktisabi wajen ilimi sannan kuma ya girmama ilimi ya bi hanyar ilimi kuma wannan ilimin ba ya ilimin wato alqur'ani hadisi sunna ya tafi hata ilimi na zamani domin mun san shehu radiyallahu ya daga cikin wato kudwa mafi girma da ya karfafi yin karatun zamani a afirka gaba gida wanda daga cikin wani maudu'i mai muhimmanci wanda muka yi bincike a kansa shine irin daurin shehu radiyallahu anhu wajen wato kawo afirka ga baki ɗayanta ta samu yancin kai tun kafin 60 tun kafin 1960 tun baya tun 1940 tun a wayannan lokutan shehu radiyallahu anhu ya zara kansakalin nema wa afirka yanci ta yadda kowane ƙasa za ta zama ƙasa ce mai cin gashin kanta daga su shehu radiyallahu anhu ba iya nan ya tsaya ba sai da shehu radiyallahu anhu ya killa har kasan falastin tarihi ya tabbatar da cewa a cikin malaman da suka karfafe wato falastinawa ba a samu malami wanda ya yi aikin da faransa ta damu da shi irin maulana shehu ibrahim domin zai tashi zai tafi ya je can cikin amerika a ya je can cikin misra ya hau da kowane larabawa da kowane irin aƙida domin a samu wannan wayewa shehu yayi wannan aikin wannan yasa har faransa suka turo masa wato ɗaya daga cikin wakilansu na diplomasiya wannan aiki irin yahudawa kake kuma neman sai ka haɗa kan baƙaƙen fata da fararen fata wajen taimakon ƴan uwanku musulmi da ke ƙasar falastin abin da ya sa mun zo ne mu maka bayani kuma idan ka fahimce mu ma za mu ba da gudunmawa mu gwargwado shi Ibrahim ya ce a'a kamar yadda kuka ga ina wannan da'awan qur'ani na karanta qur'ani mun bayani idan isra'ila suna so su taimake su su bari in na karanta qur'ani na samu yadda zan taimake ku zan taimake ku kuma aka shi ibrahim ya ci gaba sai sa shi ya tashi kowane gari ya tafi bi yanda zai je yana ce fagadartu awtani wa ahli wa usrati ajubul falalam ashku qattu kalala علوت البحار والذاكرات وانني علوت القرى والمتبلح الجبال وانت حركة شيء سوى اروم رد الباري بنصرة دينه وكفر للجيل الجديد مثالا na tashi duk inda na je ne don na buga misali to mu a Najeriya ya fitar mana da aljilul jadid wanda mu su ne shehunan mu jagororin mu yau duk abin da ka ji wani ya faɗa maka na manhajin dariƙa ta saba da maganar mulan musu da Usman Bauchi ka aje masa domin harshen faida ne take magana a wannan wajen duk abin da ka ji wani ya gaya maka ta saba da maganar Maulana Sheikh Ibrahim Salihu ka je masa domin harshen dariƙa ne take magana harshen faida ne take magana to ashe muna da jagororin da shi yake mana wa ubrizu lil jil jadid misala wannan aljil jadid din kada mu ce wai mu ne mu ji cewa mu ne shehu radiyallahu anhu ya kafa a yau mu suwaye ne ka koma bayanin shehu tijjani yan motar radiyallahu anhu yana magana akan suwaye almajiran shehu wanda aka buga mana misali da wasu daga cikin su a yanzu da aka yace sahiqu nawal humani zulfi wulati sawani zawqu adna sahbihi qad faka azwakal izani مبتدا اصحاب اي منتهى اقدام اصحاب الولايات الشعب باهرا na gode wa Allah ni din nan na tashi ne cikin tsarki to wannan shine fa tarbiyyar da shehu radiyallahu din yayi tarbiyyar da yayin shine ya gina mutane ne akan sunnan manzon Allah wanda dai na faɗin cewa wa sana ilahi nafsi ad-dahra la ura sai da zuzurutun koyi da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama to malamai ne kwararru wanda duniya ta sallama musu tukunna suka suka runka fa a gaban shehu radiyallahu suka ce shehu ka ja mu to wannan asarin shehu ya bari a gurabban duniya suka san Dubai din nan su China su kasan wannan kasan su Congo duka zaka ga Uganda duka shehu radiyallahu ya jajje ne da neman wato shugabanci akwai shehu a cikin ɗaya daga cikin muridan Maulana Shehu Ibrahim wanda ya bar asari mai girma ya ishe mu ishara shi shehu a tekun daga cikin asarinsa akwai maulan mu shehu abul fati al-yarawawi hatta alhamdulillah alhamdulillah sheikh muhammadu nasir la faddallahu fak alhamdulillah ina fatan kowa ya gamsu da wannan taimako da aka samu daga sheikh muhammadu nasir su da ya yi tasiri kenan